الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا يومنا السبر أشرين دبير قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihimassalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka yi ittifaki ba tare da ta hujja ko dalili ba a cikin littafin suna addini ko wata hujja ko dalili a tarihance babu hujja min kitabihim wala hujja tarihiyya muwassaqa kawai mutane na sun ka zama sun kayan abin da sun ka gada ba to Allah ya kyauta kuma wannan ba abin mamaki bane ga wanda ya canza magana Allah to muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a aya ta wato 106 kidan a cikin suratu yunus a karshe-karshen shafi na 220 sai lokaci ya muna halinsa a yau za mu tashi wannan ayar insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wala tad'u min dunillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين na'am kamar yadda muka sani muna tattako matsaloli da suka shafi azumi daban-daban musamman na zamani da kuma abubuwan da ana yawan tambaya kansu yau za mu tashi ne akan in ka duba cikin muftiratu siyamul mu'asira safha ta 101 na Ahmad bin Muhammad al-Khalil da kuma wato shi kuma doktor ahmad baji shi kuma safha ta 68 an gane ko za ku ga ta nan ne muke kawo matsaloli tare da ƙarin bayani in bukata ta kama kan haka me hukuncin tsoho wanda ya tsufa ashaikhul kabir da al'ajuzul kabira al'ajuzu ba a ce al'ajuzatu a larabci mafi mi mafi fasaha qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun ba a ce ajuzatun ba an gani ko to sannan me hukuncin tsohon da ya tsuha tugub-tugub da mace da ta tsuha tugub-tugub da almaridun ladhi la yurja bur'uhu an gani ko mutumin da yake da ciwon da ba a tunanin ciwon zai warke likitoci a bayan an ce bai warke an ce ai gaibi ne ko wannan ita ai wannan kafirci ne a a al'ada an san irin wannan ciwon baya warkewa amma yana warkewa wannan kuma sha'ani ne na ubangiji an gane ko to sai an ka ce to hukuncin waɗannan za su ba da wato yut'imuna an kulli yawmin miskina za su ciyar da miskini ɗaya nisfa sa'in rabin sa'i kenan matsayin kamar mudu biyu min galibi qutil baladi na daga abin da mutane suke ci kaga sai a ce ka fitar da haci to wata kasan ma ba a macin hacin ba a ma san hacin ba ina fata mace ni yan an ce ciyarwa fidiyatun Allah ce ta'amu miskin ciyar da miskini muna ganewa to ciyar da miskini kuma ma'ana a wani wurin abincin da kuke ci a wani wurin kin ma in kace shi za a ciyar ba a ma san shi ba shi yasa in kace tiya guda za a bayar shi Allah ta'amu ya ci amma an san komi girman kato bai iya cinye tiya guda shi yasa sai malamai suka ce a bada tiya daya mun gane ko to kenan sai su ciyar da abin da ake ci ah, hamma waɗansu malamai sun ka ce wa miqdaruhu bil wazni kilo wa nisf ala sabili taqrib kina ya ana son a san abin da yake da alaka da irin wancan na zamanin da mu- wato nisfu sa sai ya zamanto kilo da rabi saboda zamani ya zo wanda ana amfani da kilo yanzu mun gane ko almuhimmu to kenan kullum sai ya ba miskini ɗaya kuma yana iya ya bari sai an yi kwana talatin ko ashirin da tara ya tara miskinai an gane ko ya yi musu abincin da mutum talatin za su ci su ƙoshi ko fiye da talatin ma ya ƙara na fata an fahimci ni ya halatta wannan ita ce fatawa ta sheikh bin bas rahmatullahi alai wa rahimallahu jami'al musulmin da sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin ƙarƙashin wannan akwai wata matsala wadda tana da wato hatsari shi ne cewa ko kuma ba kowa yake kai gare ta ba tsuha kala biyu ne akwai tsuhon da mutum zai tsuha ya san abin da yake yi akwai tsuhon da mutum zai kai inda bai ma san inda yake ba muna gane ba to a nan abin da ya kamata mu gane cewa dama ayata alkur'ani ta ce wa alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wagga qira'a waɗansu malamai sun tafi cewa kenan mutumin da yake iya yin azumi can farkon musulunci an ba shi dama ko ya yi azumi ko ya ciyar sai akwai qira'a shadha wa 'alal ladina yatawwaqunahu waɗanda suke yin azumi amma za su sha wahala to ya zamu yi ajma'u bainar waɗannan qira'at sai waɗansu malamai suka ce to can da an baka zaɓi ne wa alaladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin daga baya an ka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu to wa alaladina yatawwaqunahu waɗanda suke yi suna shan wahala sai an ka ba su dama to su ko yanzu ya za a yi da su amma su hukuncin su sai ya zauna wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ina fata mun fahimci ni ma'ana dai akwai abin da ake cewa at-tadarruj fi at-tashri' al-islami shin azumi farlanta shi aka yi lokaci guda ba a yadda da ka ciyar ba ko ka bayar azumi za ka yi ko ko a'a tun farko an baka zaɓi daga baya an ka ce to yanzu in kana lafiya kuma shahida min kuma shahara fal yasumhu sai ka karanta wannan babi at-tadarruj fi at-tashri' al-islami akwai abubuwan da ya an ka shar'anta su sallah raka'a nawa aka fara shar'antawa har aka zo ta zo haka azumin shin an taba bada zabi har aka zo haka giya mataki nawa aka haramta ta at-tadarruj fi at-tashri' al-islami wannan zai taimaka maka cikin da'awa in ka zo ka iske mutane ko da abu kaza haram ne abu kaza haram ne sai ka dibi wanne ne fi girma sai ka fara da shi gakka zo ka ce duk abin da an matsala sai ka faɗi kuma yanzu za a gyarawa kaga shi kenan ka zan ka ba za wato ka saba ma manhajin alkur'ani kuma ka saba manhajin sunna daga nan sai da auka ta samu matsala saboda wani son shi ka yi yau shi ka kare ka jami'a yau shi ka shigowa kuma yau shi ya gyara komi da komi to amma da ya shigo sati guda in yayi karo da bala'i na mutane sai ga ma ya watsa ya ma watsa da da'awar saboda alamul waqi yakhtalifu an alamin nazari duk yadda ka karanto ka'idodi na ilimi to ba ɗai bane da sai ka zo wajen aiki da su in ka karanta kulliyatu da'awa har ka zo ka zan professor a cikin da'awa wannan ka'idodi da ka karanta sai ka shigo cikin fagen da'awa sannan za ka gane meye da'awa in ka karanta wani ilimi ka zan professor a cikinsa sai an shigo cikin tatbiki nan ne ake gane yadda al'amura suke tafiya Eh, in ka karanto aqida ka sha aqida ka zan professor na aqida to kuma sai ka shigo cikin mutane ne zaka ganin yaya ne zaka gabatar da da'awarka Allah ya taimake mu to almuhimmu dai nan abin da nake son in ci shin meye hukuncin mutumin da ya tsufa dan Allah ya faɗi cewa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a a cikin suratul hajji a cikin suratul nahl kuma likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a to idan mutum ya tsufa ya kai inda bai san komai ba a rayuwarsa to yanzu mai hukuncin azuminsa shi bai san inda yake ba irin waɗannan mutane ya halinsu za a ci fitar musu da abin kono ko ba za a fitar musu ba ha ba ku ce komi ba Huwa- ba a fitar mishi huwa fi hukumin majnun an gane ko shi yasa waɗanda suke cewa wanda ya tsuha wanda ya tsuha sai an tambaya wani irin tsuhan in ya kai inda bai san abin da yake yi ba ma sai ya yi kashi sai an wanke ya kuma kamar yaro karami babu zance ma a fitar mishi don shi ba wai yana da hankali ba faqadal aqliya ya bai tare da hankali shi ko rufe wanda bai da hankali an doke mami an doke mai alƙalami ta wannan na kawo kuma ba abin nan ba iyaka dai kiyasi na mun kai in ma ka ji ta yi maka ka karba ka karba in ba ta ma ba maka aji ka sa akwai mai jira a faɗi fatawa shi ya ce a shi bai yadda ba an gane ko sai fatawa wadda ita ma tana yawan maimaituwa shin biye hukuncin mace mai ciki idan ta ji tsoro akan wato ɗanta da yake cikin ciki kenan ko ko mace da take shayarwa idan kanat ta tadarraru bisiyam tana cutuwa idan ta yi azumi litataghadha don saboda ta ci abinci wa tatamakkana min irda'i waladiha ta samu ikon shayar da ɗanta shin meye hukuncin su wannan za ku ji maganganu masu yawa a ƙarƙashin wannan kullun za ku ji fatawowi amma in ka koma cikin abwabus siyam ka ɗauki littafi kamar misali biyu zan baka littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da al-mughni libni qudama ina fata ana fahimta ta kuma ka diba cikin tafsiri na ibnu kathir karkashin ayoyin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kuma ka diba cikin littafai da an kai na tafasir ayatul ahkam na malamai daban-daban qadiman wa hadithan shi mace mai shayarwa da mace mai ciki suna daga cikin waɗanda ramko yake akan su muna ganewa domin mi domin wanda yake da ikon yin azumi to azumi ake son yi an gane ko to amma shin suna da zaɓi su ciyar ko ba su da zaɓi shi yasa za ku ji waɗansu malamai sun ce mace mai ciki da mace mai shayarwa an gane ko da mutumin da yake da rashin lafiyan da zai iya warkewa to abinda an wajibi a kansu su ne su jira saboda uzurinsu mu'akkat ne idan uzurin ya gushe sai su yi sai su raba waɗansu malamai sun tafi cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa ina fata an fahimce ni da ita da mai haila ina fata an fahimce ni da mai haila da mai jinin biki da mai shayarwa da mai ciki ramko a kansu amma waɗansu malamai suna ganin a'a da mace mai shayarwa da mace mai ciki in sun ga dama ba sai sun yi azumi ba suna iya su fitar da kono don akwai fatawowi daga cikin magabata sun ba da wannan fatawa ɗin mun gane wannan da kyau sai zaman tomi su a wajensu kawai ciyarwa za a yi an huta waɗansu wata fatawa sai ta zo cewa a'a mace idan tana tsoro a kan kanta an gane ko a kan kanta ne take tsoro saboda wani lokacin idan ita ba ta yi ba ba ita ce za ta ba ɗanta ne zai samun matsala ba an gane ko ita ce za ta samun matsala saboda kanta ne take kallo sun ka ce to kenan nan mi nan za ta fitar da kono daga baya kuma ta ramka azumi amma in tana tsoro ne akan kanta da ɗanta sai ta yi mi sai ta fitar da kono ba sai ta ramka azumi ba saboda yaro ya shiga ciki na fata ana fahimta ta to kenan kuma wannan fatawa ce ita ce mafi tsanani daga cikin fatawoyi a ce sai ka fitar da kono kuma a ce baya ramadana kuma sai ka ramka azumi ka kawo albadalu wal abin nan wal badalu minhu abin yayi nauyi an gane ko kenan waɗansu malamai suka ce a'a mace in tana da ciki an gane ko ko tana shayarwa kun san galibi in akwai ciki ko an haihu kafin wani ramadana ya zo ko ba karan bane kuma ana na ana shayar da shi in ana shayar da shi karshen ta kuma kafin wani ramadana ya zo an ɗauki wani ciki to yaushe za a yi azumin kenan muna ganewa shi yasa waɗansu malamai suka ce to mace in dai tana ganin azumin ya taru gare ta ta ciyar ta tarbi na wani lokaci amma in dai za ta iya yin azumin to yin azumin shi ne abin da addaidai don Allah ya ce wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamu to wannan shi ne abin da zan iya cewa dan fatawa ce wadda kullum kana jin fatawoyi kullum mallam ya hukuncin mace mai ciki idan tana shayarwa a'a akwai fatawar mace mai ciki da mace mai shayarwa suna iya fitar da wato kono ba sai sun yi azumi ba akwai wannan fatawa amma dai mu abin da zamu ce wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun in kai yadda da cewa kuma Allah zai taimake ka Allah zai taimake ka sai in ka jarraba marar lafiya kuma in yana iya warkewa ciwon shi ana sa tsammanin zai warke babu zan ce ya fitar da mudu an gane ko sannan duk mutumin da ya kirkira rashin lafiya na ƙarya an gane ko to in ya fitar da mudu dubu ɗari na banza da yohina eh don batu wai wani ka ta yi likita an yi maka consultation no no ina da docteur spécial il m'a consulté ya nuna mini donc c'est très dangereux hein eh to dan nan in dai rashin lahiya na ƙarya ne ba ba doctor na Nigeria duba ka ba ko professor na likitanci na America duba ka duk aikin banza ne eh don zaka je kai bayani gaban Allah to Allah ya kyauta bari mu bar waɗannan mas'aloli haka insha Allah ta'ala sai gobe mu rinka dan tsakarawa mu ga abin da Allah zai yi malam mu je aya wala tad'u min dunillah ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
Na'am, kamar yadda tafsirinmu yake gudana muna farawa ne da bayanin ilmul munasaba, ko ba haka ba, bayan mun yi bayanin munasaba sannan mu zo zuwa ga bayanin ɗaiɗaikun kalimomi, bayan mun yi bayanin wannan sannan mu zo zuwa ga bayanin fitar da matsalolin da suke ƙarƙashin aya gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya bamu wanda muka kai gare shi na ilmi kuma abin da lokaci ya Allah ya sa lokacin ya bamu dama. ya ce wala tad'u wagga jumla sun ka ce ya juzu an takuna jumlatan hadhihi jumlatu istinafiyya waɗansu suna ganin wannan jumla ba ta da alaƙa ta fuskar i'rabi an gane ko da ayoyin da sun ka gabata nan kama an ce wala tad'u min dunillahi hani ne wanda ya zo daga wajen Allah kai tsaye muna gane wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a da an ka ce wala tad'u min dunillahi yajuzu an takuna atfan ala jumlatil amri kenan sai ya zamanto jumla ce wadda an kai atafi akan jumla ta amri an ce wa an aqim umurni ne ko ba umurni ba to wala tad'u sai ya zamanto an ya ataful annahi ala al-amri ko ba karan bane to sai ka koma cikin babul ma'tufat ka gani atful jumla lismiya ala alfi'liya wa atful fi'liya ala lismiya wal ismiya ala lismiya wal fi'liya ala alfi'liya wal khabaru ala alinsha wal insha ala alkhabar wa asbabu dhalika wa asraruhu albalaghiyya mun gane wannan ko kenan ko to shi yasa sun ka ce to an ka ce wala tad'u min dunillahi ma'tufi ce akan wa an aqim to shi ko wa an aqim iskali gare shi domin mi domin in an ce jumla ce ma'atufa akan aqim sai ya zamanto ita an tafsiriya ce an gane ko ko kuma masdariya ce akan yadda malamai sun kace wa an aqim dalilin da dan wasu sun kace bai dace a ce atafina ba akan wa umirtu an akuna domin waɗansu malamai suna ganin an ba ta zamanto wasila ce ta fi'ili amri sai dai ta zamanto sila ce ta fi'ili madi da kuma mudari'i amma zance mafi inganci malaman nahu sun tafi cewa an tana iya zaman tuwa sila tami ta fi'ili amri dukkan fi'ilai guda uku suna iya shiga cikin su shi yasa kawai gakka ta yi wajen wani ya ce maka a'a abin nan ai bai dace a ce ba tunda in an ce wa umirtu an akuna minal mu'minina to wa an aqim to ya za a yi kuma an aqim fi'ili amri ya zaman to wa umirtu an akuna domin shi an akuna fi'ili madini kenan wa umirtul kauna to bai dace ai atafin amri akan shi ba wannan bai wannan qur'ani ya zo da shi haka babu wata matsala kenan wa umirtu an akuna sannan kuma an akuna minal mu'minin sannan kuma wal qiyama kenan wal qiyama an umurce ni da al qiyam domin an aquma shi ma al qiyam ne wai su hujja su in an ka ce an aqum in an maida shi masdar wai ma'anar shi ta fi'ili amri za ta bace ai ba za ta bace ba tunda tun can an ce umirtu ai an umurce ni na fata an fahimce ni to wannan muna kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi masu karatun larabci da nahawu wani mai yan shubu harshe zai zo ya dan karanto waɗansu yan nahawu ya zaka kawai ya zaka ya muku zama guda ya ce muku ya an kai an kai kaza an kai kaza an kai kaza dole a kaddara wannan ko kuma ka kaddara uhiya ilayya wa uhiya ilayya an gane ko an aqim wajhaka lid-din hanifa shikenan sai ka sai ka huta da wannan fitina to wal amin alrama wala tad'u min dunillahi kakka kira wani Allah ko ma la yanfa'uka ko wanda ba zai amfane ka ba ma ka ɗauke ta in ka ga dama nakira alaramma nakiratun mausufa ma la yanfa'uka kenan la tad'u min dunillahi shay'an la yanfa'uka wa la yadurruka ai shay'an nakira ne ko to in ka ji an ce nakira sai ka kaddara shay'an ka huta kakka bauta ma wani Allah abin wani abu wanda baya amfanin ka baya cutar da kai waɗansu malamai sun ce a'a wagga ma ba na kira ba ce an gane ko wato sai ta zama tomi wato mausula ce bi ma'ana allazi kenan wala tad'u min dunillahi allazi la yanfa'uka wala yadurruk abinda baya amfaninka da kuma ba zai iya cutar da kai ba kaji abinda malamai sun kace ina fata an fahimce ni wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kada ka bauta ma wani Allah abinda ba zai cutar da kai ba ba zai amfane ka ba jiya mun kawo cewa in an dauki an gane ko allazi ismul mausul jumlar da za ta zo bayan shi sai a dauke ta mi ala wajhi bina'il khabar mi yasa an ka ce ma la yanfa'uka wala yadurruka saboda a nuna maka cewa ababen da in abu ana bauta masa bai cancanci a bauta masa ba sai ya zama tomi yana amfani kuma yana tun kuɗi cuta ma'ana yana daga cikin mu'ahilatul ilahiyya a ce abu ya cancanta a bauta mishi ya kasance yana iya amfaninka sannan yana iya mi yana iya cutar da kai ko kuma yana iya tunkuɗe maka wata cuta to in ya zama to abin nan bai amfaninka da komai ko bai iya tunkuɗe maka cuta to ko aboki ne ma ina amfanin zama da shi ka gani to balantana a ce wai wanda kake bauta ma shi yasa turawa karkashin irin wannan sun fitar da wata mas'ala ta filozofi ta kahirci sai kun yi hattara sai sun ka ci alaramma cikin filozofi philosophy an gane ko sun ka ce wai asalin dan adam ya yarda da akwai Allah babu Allah sun ka ce nature ita ce Allah ana ji ko at-tabi'iyun rike da kyau sai sun ka ce kuma makiyan Allah an gane ko wai asalin ɗan adam ya yadda da akwai Allah tunanin Allah ya zo mishi abu biyu ne bukata da tsoro alkhaufu war raja kaga alkhaufu shi yake da alaka da abdurru ko arraja'u shi ke da alaka da min annafu sai sun ka ce to ɗan adam can da da matsala ta taso mai sai shi zama shi na Allah Allah Allah Allah Allah shi na ta roƙon Allah bai gane ba sai sun ka ce daga baya sai ya ga zai sha wahala sai ya fara tunani sai ya fara tunanin ya kera wani abu ana ganewa har ya samu abin da ake kira science alaramma da technology to yanzu da in zai taya wani wuri sai ya ce Allah Allah yana yana jiran Allah ko in ya ga zaki ya jire Allah ya kare shi a'a kawai sai ya gane babu bukata Allah yanzu da ya gane yana bukata ya balaguro sai ya yi jirgin sama ya mota da haka ba sai ya kire Allah ba sai ya shiga mota zu sai ta kashe inda zashi muna gane wannan da kyau ‘yan philosophy sai kuma sun ce can da yana da bukat yana da tsoro ya ga zaki ya taso bai sai jira jiran Allah sai zaki ya cinye shi yanzu kawai sai tashi ya yi bindiga da zaki ya taso sai bashi faram kaga bai bukata ya ce Allah Allah Allah sun ce to don haka babu siyansu ita ce madadin Allah yanzu ka ji wa galaran ba to don haka ku yi hattara Allah abin bauta ya kamata ya zama to yana amfaninka yana min yana tunkuɗe maka cuta shi yasa da ku ga duk annabawa in suna da'awa suna cewa ya za a yi ka kira ko ka bauta ma abin da bai amfanin ka bai cutar da kai a cikin ayoyi daban-daban zaka ga Allah yana ishara zuwa ga wannan an gane ko an ka ce mi wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba fi'ili mudari'i yufidu al-hal wal istiqbal yau ba zai amfane ka ba gobe ba zai amfane ka ba jibi ba zai amfane ka ba har abada ba zai amfane ka da komai ba wala yadurruka kuma ba zai cutar da kai da komai ba na an shafe la la yanfa'uka shay'an wala yadurruka shay'a tunda ya ce ƙala a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun to fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka to kai idan min adh-dhalimin kana daga cikin azzalumai mun kace na azzalumi ana nufin mi kafiri wanda yake mushriki na adh-dhulmul akbar ake nufi ko ba ka nan bane kalima ta zalunci in ta zo cikin alqur'ani wani lokacin tana nufin zalunci wanda ya fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokacin ba ta nufin zalumcin da ya fitar da mutum daga cikin musulunci sai yakin ayoyi shine zai bambanta me ake son a ce kaga da yace inna shirka sai ce mi kaga nan kafirci ne sai ce mi wal kafiruna humuz zalimuna kafirci ne na fata an fahimce ni amma kuma inda Allah ce bani Isra'ila ba su ci abinci ba, wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa, kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ce mi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimuna nan ba ana nufin kafirci ba sun kware kawunan su sun zalunce kawunan su muna garewa da kyau shi yasa ɗaliban ilimi sai a yi hattara to idan muka zo a cikin abin nan littafin alkawa'id al'usuliya al-mu'athira fi masa'il aqidati ahli sunnati wal jama'a wal raddu ala al-mukhalifi na fiha tun daga ya ajiya ma mun fara bayani kan wannan mas'ala wajen wa an aqim wajhaka tun daga safha ta 241 zuwa safha ta 200 da wato hamsin da biyu har zuwa hamsin da hudu ya kawo bayanin al'amru an gane ko ma'ana umurni da tasirin da yake yi sannan kuma shi ma an nahayu cikin wannan littafi sun keɓe mishi babi tun daga safha ta 265 har zuwa safha ta 292 sun kawo zancen an nahayu da tasirin da hadin yake yi a cikin aƙida zan ba da koda misali ɗaya saboda matsalolin suna da yawa sun ka ce ƙa'ida ce ta usulul fiqhi an nahyu yaqtadi tahrim in an kai umurni yana nuna mi haramcin abu in dai haramci na in dai an nahyul mujarrad ne to wagga ƙa'ida da yawan ɗalibai sai kaga suna amfani da ita wajen mi wajen abin da ya shafi fiqhu amma wajen aƙida fa sai ga ba sa kawo ta to sai malamai sun ka ce la ya tajawazu alqur'ani was sunna fi babil asma'i was sifati kenan ba a wucewa a cikin a wuce alqur'ani da sunna a cikin babul asma'i was sifat babul asma'i was sifat ka kawo ma Allah wani suna wanda bai tabbata ba a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mi addalili annahyu yaqtadi التحريم كما كان بني تو انا نهي يكي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا كاغا لا تقف هني ne shi ko Allah baka sanin wani abu game da shi sai ta hanyar wahayi alqur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sannan annahyu yaqtadi tahrim Allah ya haramta a kamanta shi da halittunsa yace mi fala tadribu lillahi al-amsal ko ba kadan bane kaga wanda ya sifanta Allah da wani ya saba ma min ya saba ma Allah sannan kuma ya haramta ayi mi ayi sujada ga wani Allah subhanahu wataala domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya dawo da wato Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya dawo daga kasar Sham sai ya ce ma sai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sujada sai manzan Allah ya ce ya mu'az ya kai mu'az ya an kai haka na fata an fahimci ni yace qala ataitu shama fa wafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim na zo kasar sham naga suna sujada ga asaqifa an gane ko jami'i na usquf malamin coci kenan da batariqa bitriqa alaramma bitriq ba bateri ba eh malamin coci sai ce ne sai so in aikata maka haka wannan hadisi imamu ibnu maja ya kawo shi a cikin kitabun nikah imamu ibnu hibban ya kawo shi a cikin mu'asharatu wato abin nan az-zawjaini ko ba haka nan bane da sauransu imamu sheikh nasiruddin al-albani kuma rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya hassana isnadin sa a cikin littafin irwaul ghalil sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala taf'alu kakku yi kakko aikata annahu madha yaqtadi at-tahrim shi yasa kakka kafa hujja da cewa ai yan uwan annabi yusufa sun yi masa sujada nan shari'a annabi yusufa misali shar'u man qabla na ana aiki da shi in ba a samu abin da ya shafe su a cikin shari'ar mu ba ko da mun ɗauki cewa waccan sujada ce wasu ce sujada ce ta sun kuyar da kai wasu ko da waccan ce su Allah ne ya bada labari kuma ya tabbatar da abin da sun kai ko ma wace irin sujada ce haka ne ko ba haka ba kamar yadda sujada da anka ce ai mu annabi adamu ko da sujada ce a duka a kai goshi ƙasa ba matsala waye umurni Allah ya ce ayi to kuma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taf'alu فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه حديثي ne ingantacce kage manzo Allah sai ya ce ka ayi wani sai ya ce a mu ba wanda ya isa shahada mu a dama mu ce ba manzo Allah sai ya ce kai zaka ba da amsa ranar tashin alkiyama ita harkar wa'azi ba a ce ka shiryar da mutane ba ka isa ba wallahi an gane ko kana bayani kana kumfan baki ba wannan an ka saka ba ce abu kaza halatta ne ga aya ga hadisi ga dalilai ga maganganun malamai abu kaza haram ne ga aya ga hadisi ga dalilai sai wani ce a mu ba mu yarda ba sai mun yi sai ka ce a to shikenan za ku haɗu da Allah to wani abu ne sai ka ce sai ka yi kohon baki shi yanzu ko hada za a yi tsakanin mutum da mutum sai ka ga mutum zai tunkari wanda ya fi karfin shi mi za ka yi in ka yi mai nasiha ka ga yaƙi mi za ka yi mai ai abin tausayi na ko to balantana wanda ya ce zai ja da Allah shi na mutum ya ce zai ja da Allah har za ka damuwa an gane ko to Allah ya kyauta mas'ala ta hudu karkashin wannan annahyu yaqtadi tahrim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam kakku wasa ni ku ketare iyaka game da sha'ani na kamar yadda kiristoci sun ka wasa annabi isa dan maryam har sun ka kashi zuwa matsayin Allah kaga wannan ya nuna haramun ne a yi hulu a cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka shi na yace la tuturuni wanga hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu a hadithil anbiya babu qaulullahi wa fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanin sharqiyya shine yace haramun ne la tuturuni annahu yaqdiru tahrim da haka duk waƙen da zaka yi kakkai guluwi ba a ce ka aibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yabe shi kuma yafi kowa cancanta a yabe shi cikin mutane ko ba haka nan bane amma fa kada a wuce iyaka bakin abin da an ka ce kenan wani sai ya ce a'a ai kana hana mu mutane waye isa ya hana a girmama manzo Allah kai ko ka ce ka a girmama shi kama isa tunda Allah ne girmama shi ai ba ai baka isa ba ma wallahi amma abinda ake magana a kiyaye shi na da kanshi yace ka a wuce iyaka to tunda yace ka a wuce iyaka yana daga cikin kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai biyayya ga abin da yazo da shi ƙetare iyaka game da abin da yace to ba kaunar shi bace wannan shine gaskiya ina fata an fahimce ni daga ciki wannan ka'ida annahayu ya ƙasari tahrimi ala ramma shi ne tahrimu sabbin sahaba haramun ne ka zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan sahabbai suna wato hadisai suna da yawa Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi yace kada ku zagi sahabbaina annahayu yaqtadi madha at-tahrim wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam imamu muslim shi ma ya fitar da shi a cikin babu fada'ilus sahaba to kaga zagin sahabbai wanda in shi'a suke yi haramun ne suke aikatawa in ma mutum akan ilimi yake yi kun san akwai wanda shi an an yaudare shi ne tunda ba a zo ma da banna kai tsaye sai an ce maka ai sun ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi sun yi kaza sun yi kaza to shi yasa waɗansu su an yaudare su ne da kaza da kaza an gane ko amma dai wanda yake yi da gangan ya san da cewa sahabban nan Allah ya yarda da su ga dalle sun bayyana gare shi amma yana da kwaɗan wani abu na duniya yana son yayi suna an gane ko ko yana son yalla a kulla alaka da kasashen duniya yana son ya dan samu account yana son a samu damar shiga motoci masu sanyi a gina gida yana bukata a samu jajayen mata alramma alghaniyatu allati almar'atu allati istaghnat bi jamaliha an zina mace da ko bata yi kawa ba to shikenan tana tada hankalin maza kaji ibn umru'ul qais yace wato tasallat amayatur rijali an siba mace in tana da kyawu tana nuna wautan maza tun tana yar karama sai kaga kowa na cewa ai shi za a aje ma wanci na yi kamen wanci tun da shekarar ta bakwai an gane ha sha'anin nan bai da kyau eh to tasallat amayatur rijali an siba tun tana yar karama ta nuna wautan maza kowa sai ce ai in dan uwa tana ce to ai muna da zumunci da uwarta shi kuma dan uwa uba yace shi na da zumunci da uba sai ka iske mace mutum 30 40 suna son ta masu kuɗi su shigo yan uwa na jini su shigo na bangaren uwa na bangaren uba su shigo abukan uba su shigo ɗiyan abukan uba su shigo kuma duk mace guda kuma sai a yi ta zuba kuɗi wanga shi kawo kaza wanga shi kawo kaza da mai kuɗi da ɗan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da ɗan istazu mai samun kuɗin da awa to wanga shi wanga shi na aka ce ma caca mutum hamsin suna son mace kuma kowa na zuba kuɗi ba caca ta ba yau guda ne ta aure ta wa wallahi sai ka tayi kana ganin mace mai kyau ɗaya duk abin nan yan cuwacuwa kanan da kaka yi da ka zo can aka yi yan muhadara ka dan samu dan wani abu a sa wallahi sai su ma zama guda bidishin ka hada haƙi ka sai yahi maka alheri eh su waɗannan matan dama azaba ne Allah ya yi su mata masu kyau an yi su ne saboda azabtar da waɗanda ba su iya taimaka ma addini da babansu da uwarsu da ƴan uwansu to sai Allah ya musu mata masu kyau yadda ka san Allah ya tattalin wutar jahannama ga azzalumai inna a atadna lizzalimi da nara to su ma matan nan masu kyau wanda bai iya taimaka ma baban shi da mamman shi da dangin uwa da dangin uba bai iya taimaka ma addinin Allah to an yi mai waɗanda za su maganin shi shi yasa sai mu ce kaga sallah ta tayo kusa ko sallah ce karama ko da sallah babba ita ko ta za ta zo ko to dan Allah ka taimaka sai mun yi maka wa'azi ka taimaka babanka babanka wanda ya haife ka ka taimaka mishi yanzu kai sai mun hau min bari mun ce ba ka taimaka ma babanka da mamaka amma surikinka kai ba a taba ce ma ba ka taimaka mai kuma kullun yi ka kai ka tura ma surikinka jikka ɗari biyar ka tura ma babanka jikka goma ko da can ma zai samun jikka goma wai baban shi in ya samu jikka biyar tashi ya kama samai albarka sai an yi sati guda bai ma samun jika biyar da an tun karo shi sai ya bata huska amma kuma can sai ya tura miliyoyi akwai wanda za a kai surikin shi farans an gane ko za a yi masa magani a ƙasar faransa operation ce kusan ko miliyan 24 ne an ka ce za a yin ta manya-manyan doktoci ne an ka aji kuɗin an ka saci kuɗin miliyan 24 ƙarƙashin gado gobe labari ya zo ya cire wasu miliyan 24 kuma ya basuwa to ka gani to su yasa sai ka ji ana cewa ai waɗannan manyan mutane ne ina wasan can manyan mutane babban mutum kai babanka bai da haƙi sai an yi ma wa'azi yanzu sai mu ce to da surukinka da babanka duk dai ta fuskar iyaye ana iya cewa iyayenka ne ko to amma kai yanzu da sadakin da babanta ya biya da wanda babanka ya biya wanne ne a gaba shi babanka shi ma bai sadaki to kuma can an ɗauki cikin ta wata tara kai ma wata tara an ka ɗauki cikinka yanzu can wancan zaman da ta yi cikin ciki ya kai wanda ka yi na an yanka maka rago can an yanka rago yanzu ragon da an ka yanka mata ya yi wanda an ka yanka ma tarbiyyar ka da an kai su sarakunan sai da kazzan ƙato ga wurtacce kai yi karatu tana yiwa tsoho ya sa ka karatu in lakwalta ma ka yi tsoho ya yi ta sai da damman shi ya yi ta har Allah da zuwa ƙauyuka da mi da wasu hadda bara ‘ya'yansu su zan wani abu sannan ya zan wannan babban ka samu wannan babban matsayi yanzu don kaga ‘yarsu ka aura sai al'amarin duk a tarare sai ya koma wancan bangaren kenan sadakin can ya yi wancan shan ruwan zahin can ya yi can ɗaukar cikin can ya yi wancan ai waccan ta yi waccan waccan naƙudar ta yi waccan tarbiyyar can ta yi waccan kai sai an yi mamaji da wankan wannan to shi yasa sai mu ce dan Allah babanka wannan wanda biya sadakin mammaka ka gane shi wannan da mammaka wadda ta dauki cikin ka wadda da ka dan ta mutu wajen haihuwarka wata taran nan don Allah ka yi hankuri ka taimaka mata dan Allah dan Allah muna roƙonka amma surukinka da sarakuwarka ko ba kawa Allah sai ka taimaka musu sai kai abin da zaka yi don haka wani excellence da wani mai kuɗi da wani ɗan ustazu wala duk ku bar wannan ku gyara in kuna gyarawa ba wani ustazu ba wani mai kuɗi ba wani deshi ba wani abu in dai gaskiya na ka san kima iyayenka wannan shine gaskiya amma baka san kima iyayenka ba kuma ka dimi wai har waɗannan mutanen da abokanansu da malamansu suna tare da su yaushe surki in surkin Allah da annabi na in ka kai miliyan guda ya kamata a rawatar ramadana ya kira nawa ka babanka in dai har surkin Allah da annabi na in ka ba shi miliyan guda baka ba babanka ba kuɗi sai ce shi bai amsa ya koya maka tarbiyya amma waɗansu billahi lazi ba wai miliyan guda ba ko kuɗin bilget ka ba su amshewa za su yi su ce kuma kai yanzu waɗanda gajiran in a matsayinka ya ƙare ko an ka sauke ka daga matsayi ko dukiyarka ta ƙare su kwace isu su ba wani suna za ka dogaro da su waɗanda yau in baka da lafiya ta kai ta ƙari sai dai a ɗauke ka a kai ma iyayenka su ko su kashe auren su ba da ɗiyarsu ga wani a ci gaba da cin duniya waɗanda za ka dogaro a kansu shin hada to annahayu yaqtadi tahrim haka ne ko ba haka ba to dan haka dai daga ciki wato shine kamar abin nan hukmu isti'malu law shine amfani da law manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if wa fi kullin khair sai ce ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un faqul wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza ko ba kadan bane hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Qadr don haka sai ya ce wala taqul kada ka ci to tun da ya ce kada ka can nan annahu yaqtadi madha at-tahrimu saboda nan zai zo bayanin nadama amma wannan akwai bayanai karkashin wannan wanda wata rana insha Allah ta'ala za mu zo mu yi bayani a kansu don haka dai ka koma cikin littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'aththira fi masail aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd ala al-mukhalifin fiha tun daga safha ta 265 har zuwa safha ta 292 an kawo alaƙan nahayu da mas'aloli na aqida wallahu ta'ala a'lam to wala tad'u min dunillahi kada ka roƙi wani Allah Imam Sa'adi a cikin littafin sa Al-Qawaidul Hisan ina fata an fahimce ni daga safha ta 126 ya kawo wata ka'ida wadda take tana da amfani har zuwa safha ta 129 bari mu ji wannan ka'ida a jumlace ba tare da sai mun fayyace bayani akan ta ba Imam Sa'adi yace ka rike cikin Al-Qawaidul Hisan kullu ma warada fil qur'ani duk abin da ya zo a cikin alqur'ani min al'amri bid du'a'i in ka ji an ce an umurce ka kai addu'a wan nahyu an du'a'i ghairillahi ko ko an ka hana ka ka kira wurin Allah was sana'i ala da'ina ko ko ko an kai yabo akan masu kiran Allah as-sana'a ala da'ina yace to an kai yabon su yatanawalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibada kinan kun san addu'a akwai du'a'ul mas'ala akwai mi du'a'ul ibada du'a'ul ibada irin kamar azkarkin da muke yi bayan mi bayan sallolin farilla shi ko du'a'ul mas'ala fa shine mi addu'a da zaka ta roki Allah wani abu to in ka ji an ce kada ka yi kira nan sai zaman tuna am ake nuhi la tad'u min dunillahi ayi du'a huna du'a'ul mas'ala wa du'a'ul ibada yashmaluhu kullahu shi yasa yace nan Allah yace wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم ادعوني دعاء المسألة دعاء المي عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كما كان بني يتي فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوه دعاء المسألة ودعاء العبادة كما كان فدعا ربه أني مغلوب فانتصر دعاء المسألة ني وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يتي فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فلا تدعو مع الله أحدا يتي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة da haka kayi ƙarya ka je ka ne a abin da addu'a ta kaza ana roƙon wani Allah a addu'a na ibada ba a kiran kowa in ba Allah ba ka ji abin da Imam Sa'adi ya ce a cikin alqawaid alhisan fa in fa'alta in ko ka kira wani Allah kowa ne ne shi an gane ko in za a kira wa za a kira Allah subhanahu wataala da an kira wani Allah to wannan an saki hanya ina fata an fahimce ni bai halatta baka kira kowa in ba Allah ba fa in fa'alta in kuka aikata haka fa innaka fa innaka idan min adh-dhalimin kana daga cikin azzalumai Allah kai mu na tsari malam mu je aya ta gaba sai Allah ce wa in yamsaska Allah wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نعم mai tafsirin adwa karkashin ayan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk yace Allah ya kawo wala tad'u ma Allah ilahan akhar la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un da ayoyin da suke nuna cewa Allah ya hana ambaci wani wanda ba shi ba ina fata an fahimce ni da haka sai ka riƙe in zaka tafsiri kowane bangare aya ta shigo kan shi ka bashi haƙin shi saboda mi saboda shi qur'ani tafsiri duniya ce mai zaman kanta nahau na iya zakkowa sarfu na iya shigowa balaga ta bijiro hadisai su shigo adabi ya shigo nahau ya shigo aqida ta shigo usulul fiqh ya shigo ba ba ganin bane to amma in baka yi isti'dadi ba kaka za a yi fata tata tata tata sai ka ji abin nan da na an kari sai ka ji an ce mun sabke yanzu kuma a sake wata sabka to kaga yan uwa dalibai matasa ku muke yi ma kira saboda wannan manhajin ya kamata a canza shi ba zai amfane mu ba akwai inda dur ramadana sai an sabke tafsirin alqur'ani sai an sabke alqur'ani kenan in an shekara 30 sabka nawa an kai talatin to amma yanzu in ka zo a ardul waƙe ina tasirin wannan wa'azin da fahimta alƙur'ani babu kamar yadda aka sabka ƙur'ani a ƙiyamun laili kuma a sabka ƙur'ani a tafsiri a gani to saboda muna yana da kyau ɗaliban ilimi duniyar da muke tunkara in ba ka fahimci alƙur'ani da kyau da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya tunkaran maƙiya ba turawa suna nan suna hada shubuhohin da sun ce ba a iya yakar musulmi sai da shubuhohi a ɗauko shubuhohi ɓangarori daban-daban misali ɓangaren alkur'ani da sunna sai a zo a tada muku da hankali to in ku an raba ka da imaninka ba su bukatar yau sai sun kawo sojoji kai za ka sai data ko mu ce kredi kuma su turo maka abin da za su raba ka da imani su huta babu soja babu bindiga babu wani tsari na birije na sojoji ko na wani abu kai da kanka za ka sai abin da zai hallaka ka to wallahi a tsaya a yi alkur'ani karatu mai kyau mun ji wannan da kyau ko to wa in yamsaska Allahu bi durrin ko ba haka ba idan muka duba cikin littafin abin nan at-tahrir at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ibnu ashur yake cewa da anka ce wa in yamsaska Allahu bi durrin wannan aya inji ibnu ashur yace atfun ala jumlati wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka ma'ana atafita a kanta ba an yi maka hani ba sai an kai liqasdi ta'rid bi ibtali aqidatil mushrikina me yasa an kai atafinta yace don saboda ayi ta'rid shine ta'rid da dadun jirwaye da kamar wanka ka faɗi abu ba kai tsaye ba an gane ko to shine Allah ya kawo wannan yace liqasdi ta'rid bi ibtali aqidatil mushrikina dan Allah ya bata aqidan mushrikai annal asnama shufa'a inda Allah cewa gumaka suna ceto a wajen Allah fama abtalat al'aya as-sabiqa an takuna al-asnamu nafi'a aw darra kina abinda aya ta bata cewa gumaka ba sa amfani kuma ba sa cutarwa wa kana isnadun naf'i aw ad-darr akthar ma yaqau ala ma'na suduriha min fa'ilha ibtida'an abinda ake nuhi su taso in an ce annafu galibi ana nufin kai ka amfanar ko ka cutar amma yana yiwa an ce annafu a amfane ka ko a cutar da kai amma ibnu ashur ce galibi in an ce annafu ana nufin kai ka yi in an ce addurru kai ka cutar amma yana yiwa akwai addaru an gane ko wanda ya cutar akwai wanda an ka cutar akwai ismul fa'il akwai ismul maf'ul to shi ne sai ibnu ashur ya ce to da an ka ce ma la yanfa'uka wala yadurruka ana nufin gumaka ba sa iya amfanarka kuma ba sa emi ba sa iya cutar da kai to kama haka sai a sa tsammanin cewa suna iya cutarwa yace to wala yatabadaru min zalika al-isnadu ma'anal wasata fi tahsiliha min fa'ilin to aqabat jumla wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk bi hadhihi al-jumla lil i'lam bi anna iradata Allah an-naf'a aw ad-durr li ahadin la yastati'u ghayruhu an yasrifahu anha أو بتعريض فيها إلا من جعل الله له ذلك بدعاء أو شفاعة معنى ba an ce ba sa iya cutarwa ba sa iya amfani to wani yana sa tsammanin cewa ai gumakan suna iya cutarwa ko suna iya amfani ko ba haka nan bane ko kuma su gumakan su shiga tsakankanin su don sun kawo shubha walladina takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa sai an ka ce kai ƙarya ne wa'in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa illahu illahu ma'ana in Allah ya shafe ka da wata cuta babu wanda zai iya yi ma ba sai gumaka ba su isa su shiga tsakaninka da Allah ba kaji dalilin da yasa an ka kawo wannan kaji don a bata wannan aqida ce inji ibnu ashur shi dalilin da an ka kawo wato wannan aya to sannan kuma yake cewa walamma kasratil awamir wan nawahi inji mai littafin walamma bayyana أن الأصنام لا تضر ولا تنفع بين هنا أن النفع والضر بيد الله وحده kenan da Allah ya bayyana cewa gumaka ba sa amfani sai ya bayyana mi waɗannan al'amura ne da sun ka keɓance Allah domin su sun sanya wato gumaka kishiyoyi ne na mi na Allah alhali kuma Allah bai da kishiya ma'ana ku bar bauta ma gumaka ku bauta ma Allah shine amfani da cutarwa suke hannunsa masani ko mun fahimta ba kaji alaƙar wannan ayar to wannan shine abin da Ibn Ashur ya kawo game da wato munasaba ta wannan aya amma idan mun ka zo cikin jalalai ne bari mu duba mu gani yace wa in yamsaska yace yusibka kenan Allahu Allah idan Allah ya shafe ka bi durrin da wata cuta sai ce ka faqrin kaman mi talauci sai ce mi wa maradin da mi rashin lahiya kaga faqaru abinda an ka dauke shi ad-durru alaramma eh amma dai wannan fassara tana buƙatar abin nan saboda shi talauci alaramma talauci faƙaru wani lokaci talauci ne imani ana ganewa wani lokaci talauci Allah alaramma an gane ko idan Allah yana son ya sa mutum aljanna wani lokaci bai bashi dukiya dan ya san in ya bashi dukiya kafircewa zai Allah ce walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard qaruna mun san mai kudi ne kuma mai kudi bane da aka bashi dukiya dukiyar nan ta zan matsala waɗansu sun ka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun sun ka ce mi وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من ال... وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون أيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا kaji in ba da Allah ya musu ni'ima ba da Allah ya shafe su mi suke ni da Allah ya musu ni'ima da Allah ya bar su da talauci bai ba su kuɗi ba sun ka halaka to shi yasa kullun da kaji an ce wa nablukum bisharri wal khairi ba ana nuhin sharri ba a'a nablukum bisharri muna jarraba ku da abin da yake bukatar ku yi hakuri an gane ko wal khairi da abin da yake bukatar ku gode ma Allah in Allah ya jarbe ka da wani abu in kai yi hakuri sai zan alkhairi gare ka in Allah ya baka abin da kake so ka gode ma Allah sai zammi alkhairi gare ka amma in Allah ya jarrabe ka da abin da baka so ka koma kuma kana zargin Allah kaga ya zan sharri gare ka in Allah ya baka ni'ima ta kuɗi ko mulki ko dukiya ko ilimi ka bijire ma Allah kuma ta zammi ta zan sharri gare ka dan haka ya kamata mu fahimci nasi da kyau to Allah ranmu mun ji ko ka faqarin wa maradin to fala kashifa lahu yace ai rafi'a babu mai daukewa ko mai kuranyewa lahu ga wannan cutar illa huwa sai shi Allah wa in yuridka bi khairin idan ko Allah ya soka da alkhairi fala radda yace ai dafi'a babu mai tunkudewa li fadlihi ga falala Allah alladhi arada bika wanda Allah ya so ya same ka yusibu bihi yace ai bil khairi Allah yana shafa da alkhairi man yasha'u min ibadihi wanda ya so daga cikin bayansa mi yasa ce alkhairi saboda shine aqrabu mazkur amma in kaga dama sai ka ce yusibu bihi man yasha'u min ibadihi da ad-durru da kuma mi da alkhairu duka yusibu bihi man yasha'u min ibadihi ne ina fata an fahimci ni sai ka dauke shi kenan al-mazkur Allah yana shafar wanda ya so min ibadihi da bayinsa daga cikin bayinsa wa huwa shi Allah shine al-ghafuru mai mai yawan gafara domin fa'ul shi ka ce ta mi ta mubalaga sai ce mi ar-rahimu sai ce mai mi mai jin kai ko? to al-ghafuru ar-rahimu mai gafara mai jin kai al-ramma in mun ka zo cikin ilmul munasabat me ye dalilin da yasa sai an ka zabi waɗannan sunayen guda biyu al-ghafuru ar-rahim wannan tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu bari mu koma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid dan ya kawo wani bayani mai muhimmanci kahin mu je gaba shine cewa nan da Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin yace al-ayatu ما ما الحكمة في ذكر في ذكر المس في الضر والإرادة في الخير إيه بلاغة تينا da anka ce wa in yamsaska Allahu da anka zo wajen cuta sai anka yi amfani da massa an gane ko da anka zo wajen alkhairi sai anka yi amfani da mi da irada anka ce wa in yuridka bi khairin ba a ce wa in yamsaska bi khairin ba mun gane wannan to me dalili shi ne ka ganin sai ka shiga cikin abin da ake kira al'udulul ƙur'ani sannan kuma ka shiga cikin al'ihtibak za mu zo shi ihtibak ɗin shi akwai matsala ko za mu yi bayani ihtibak wanda sai ce mini ne ihtibak asalin ihtibak shi ne a saƙe abu domin abin da an ka saƙe sashi zai shiga cikin juna to za mu zo mu bayanin shi a ilimin balaga malamai sun ka ce yace abin da yasa shi cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid an ka ce da an kai amfani da kalima ta al-massu wal irada fi kullum min ad-durr wal khair wa annahu la muzila lima yusibu minhuma wa la radda lima yuriduhu fihi ma fa awjaza al-kalama bi an dhakara al-massa fi ahadihima yace to aslin maganar shine isti'malu kullum min al-massi wal irada fi kullum min ad-durr wal khair wadansu malamai sun ka ce a'a an gane ko da an kai amfani da kalima ta masu ta shafi addurru ta shafi alkhairi wa annahu la muzila lima yusibu bihi minhuma an gane ko wa la radda lima yuriduhu fihi ma fa aujaza kalam asalin maganar wa in yamsaska Allahu bi durrin aw khairin fala kashi fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin aw sharrin fala fala radda nan kuma ai ba zai ba fala ce fala radda li fadlihi ba na fatan fince ni amma dai fala radda lima qada li fadlihi wa lima qada to dibi balaga ta qur'ani dan ka ayi wanga magana mai yawa kai sai an ka kawo wannan to shine suke kira ihtibak dibo shi kuma ihtibak din menene ihtibak shine abu sai a dauko kishiyar shi maimakon a kawo shi da kishiya ta sai a kawo kishiyar waccan a kawo kishiyar waccan kenan sai su bada nawa sai su bada hudu domin abu an ka kawo shi da kishiya ta sun zan nawa biyu to amma an ka ka kishiyar wancan an ka ka kishiyar wancan to wancan sai a kawo kishiyar shi wancan a kawo kishiyar shi sun zan nawa hudu dibo wa in wa in yamsaska Allahu bi durrin kishiya ad-durru huwa an-naf wa in yuridka bi khairin kishiya al-khairu ash-sharru balaga ta al-qur'ani to ihtibaku dinan to sai malamai sun kace to ku kun hudi wannan amma yanzu abinda na ake da matsala akan shi an gane ko sai waɗansu malamai sun ce to ai cikin suratul an'am duka Allah ya musu amfani da fi'ilin masu wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir to me yasa an kai hakan ga sai sun ce to akwai bambanci an gane ko sun ce wa inna ma adala huna al lafz al masl madhkur fi surat al an'am ila lafz al irada li anna al jazaa huna qawluhu fala radda li fadlihi nan saboda can cikin sunan cikin suratu yunusa me yasa an ka ce wa in yuridka bi khairin saboda jawabin da za a kawo fala radda li fadli za a yi zancen wani tunkuɗewa dan ka gane in Allah ya soka da abu ba wanda ya isa ya tunkuɗe wannan abin amma a cikin suratul an'am da an ka ce wa in yamsaska bi khairin sai aka ce mi fa huwa ala kulli shay'in qadir ba aizan can wani zai iya maidawa ba to shi yasa ba a kawo ba wa in yuridka sai an ka amfani da almasu shin mun gane wannan da kyau to amma ba ta kare ba sai waɗansu malamai sun ka ce to cikin suratul an'am eh cikin suratul ali imrana da cikin suratul tauba wannan matsala mun taba kawo ta sai ayi amfani da almasu da al-isaba kaga Allah ya ce kafirai in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun sai ce mi yafrahu biha amma a cikin suratul tauba sai ce mi yake cewa in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw hum farihun da malamai suke tattauna kan balagar da aka kashin waɗannan ayoyin sai sun kace dibo cikin suratul ali imrana fi'ili na farko an yi amfani da masu fi'ili na biyu an yi amfani da biyu isaba sai an ka ce in tamsaskum hasanatun tasuhum in mai kyau ta shafe ku don saboda alkhairi ko dan kadan ba su son ya same ku ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum amma sai an ka ce wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha saboda ita musiba ba wai kadan suka son ta same ku ba sun yi son wanda za ta hade ku gaba ɗaya ta kare da ku shi kuma can cikin surut tauba in tusibka hasanatun tasuhum saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi duk alkhairin da zai samu shi mai yawa ne ko nashi na karan kanshi ko kuma wanda ya shafe shi kuma ya shafe al'umma sai kaga mai yawa ne ba a ce ba in tamsaska ba sannan aka ce wa in tusibka musibatun saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi in musiba ta same shi to tana da girma saboda in ta same shi ta same al'umma shi wanda ta shafe al'umma shi kuma ta shafe shi kenan shi ba a amtancan amfanin masu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittum kenan shi dole a yi masa amfani da isaba saboda abin gaba ɗaya na mai gamewa ne gaba ɗaya in musiba ta shafe shi ta shafe al'umma shi yasa duk abin da an kai maka in ka tuna da wanda an kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ba ai ma komai ba duk wata musiba da zaka tuna da ita in ka tuna yau na rasa wani amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rasa shi ban same shi ba sai ka yi mi sai ka maida al'abarin ka kasa don kana ganin wannan ita ce karaba to ka ji balaga ta amfani na fi'ili da massa da asaba da kuma in yamsaska da wa in yuridka da can kuma cikin an'am wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir shin in ka ce karkur'ani za ka yi mishi abin nan to ya ce to wa in yuri duka bi khairin fala kashi falahu illahu sai ce mi wa in yuridka bi khairin ko fala radda li fadlih idan Allah ya soka da alkhairi ba wanda ya isa ya mai da falalarsa wa huwa al-ghafurur rahim alaramma wa huwa shi Allah shine al-ghafur mai gafara huwa ma'rifa ne al-ghafuru ma'rifa ne idan mubtada da khabar sun kazan mi ma'rifa ta'riful juz'aini yufidu madha الحصر والحصر ينقسم إلى كم إلى قسمين الحصر الحقيقي والأسر والحصر الإضافي تونم والنيني تكنسو إضافي نكو حقيقي دون ما أنشي وهو الغفور الله شي كديني كي غفر الرحيم كما شي كديني مي جنكي حقيقي ني واني ناتي حقيقي ني ها كاتي حقيقي ني أنا ما كما رحيم كما كاتي حقيقي ني آه هدي mu je alarma ka san gara ayi magana da gaskiya hakiki ne ko idafi in an ce alhasru ko alkasru ga wanda bai jin larabci shine sha makancewa kenan Allah shi kadai ne mai gafara kuma Allah shi kadai ne mai jin kai shine abinda ake son a ce anan dan alarma hakiki ne ko idafi hakiki to Allah ya ce qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah yaghfiru alarma su yi gafara kuma kai ka ce hakiki na dan in kace hakiki na kidan babu mai gafara sai Allah kuma gashi ne ya ce mi yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah kuma ka ce rahim hasr ne hakiki ko kasr ne hakiki kuma gashi Allah manzo Allah sai ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama taw ba ta yarhamukum yarhamkum jawabul amri ne to nan alaramma dibo hasr ne hakiki dan zatin Allah ya bambanta da zatin ɗan adam aikin Allah ya bambanta da aikin ɗan adam gafara ta ɗan adam daban rahama da jinkai irin na ɗan adam daban na Allah daban don haka wa huwal ghafuru irin gafarar da Allah yake yi babu mai iya irin ta arrahimu irin jinkan da Allah yake yi babu irin sa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما don haka nan hasur dai an rama hakiki mun gane da kyau to falara da lifadlihi kinna akwai wata mas'ala wadda ba za mu iya samun kawo ta ba saboda lokaci ya tafi amma tana yiwa gobe mu yi matashiya a kanta shine a sheikh ahmad abdullatif shuwairif a cikin littafinsa at-tadribatul lughawiyya tashihatul lughawiyya afwan ba at-tadribatul lughawiyya ba a safha ta 197 zuwa 198 ya kawo wata mas'ala ta la gobe za mu tashi akan ta kutuna mini in ban kawo ta ba amma alaramma karanta muna wannan aya mu saurari karatunta ƙul ya ayyuhan nas
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ابن عاشور يتي استئناف ني ابتدائي in an ce isti'naf farkon magana ne ibtida'i mai zaman kanta wadda tana dauke da nata sako na musamman yace huwa kadhailul lima madha fi surati kulliha kaman matsayin wutsiya kana iya cewa karshe kenan wato makarkara ce inda za a karkare na daga abin da gabata na sura gaba dai wa hausilatu hausilatun hausila an tattaro abu kenan hausilatul lima jara min al-istidlal wal mujadala duk an tattaro an takaita bayani akan abin da ya gabata na dalilan da an ka kafa wal mujadala da tattaunawa wat takhwif da tsoratarwa wat targhibu da kwadaitarwa walidhalika jaa fi hadhihi al-jumla kalaman jami'an wa muwada'atan qati'ah kenan ƙarshen magana an zo da kalaman jami'an magana wadda ta tattare komai da komai wa muwada'atan qati'a ma'ana ban kwana na ƙarshe in ta yi muku daɗi ku bi ku bi in ba ta yi muku daɗi ba to ku bari kada ku bi gare ku ta ƙari mai jalalai ne ce qul ya ayyuhan nas ka ce ya ku mutane ai ahla makkata mutanen makka qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijinku faman ihtada wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi kanshi ta qari li'anna thawaba li- thaw- li'anna thawaba ihtida'ihi lahu la da shiriwa tana wa tana kanka dan haka in Allah ya ce ka shiga aljanna kana tambayar ina malamin unguwar ku ya shiga aljanna ko bai shiga ba dan haka ka bar cewa bai wai kai ka baka ga mallan yayi kaza ba ka mallan yayi ba kai za ka yi ma mallan hisabi kuma in an ce ka shiga aljanna zaka tambaye ina malam wane faman ita da fa'in ma ya tari nafsi da haka ka ce wai kuma in jiran ka kai sai malamai ba su yi kuskure ba sannan zaka bauta ma Allah to jahannama zaka dan malamai ba masu mai bane malamai sai sun yi kuskure babu ayar da ta ce malamai ba sa yin kuskure ko akwai ta to tun da malamai sai sun yi kuskure ba kallon kurkuren malamai kai malami ko bai bi Allah ba babu ruwanka don ba za a tambaye ka ba me yasa malam wani bai bi Allah ba wa'azi ne an naka shi ma in yayi wa'azin za a yi mishi wa'azi za a yi mishi hisabi ne akan wa'azin da ya da ayyukan da ya kai ma za a yi maka kan naka amma sai ka ce wai wai mallaman nan kaza kaza kaza to ita jiran sai mallamai ba su aikata sabo ba sannan ka bauta ma Allah ka gani in kana shiga aljanna wace irin magana ce wannan faman ihtada amin fa inna ma yahtadi nafsi wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadhillu alaiha to ya bata ne akan kansa li anna wabala dalalihi domin musibar ko azabar batar shi alaiha za ta dawo akan rayuwarsa wabal intabe in an ka ce albalu da larabci shine hankalinka shagala bali abinda ya tafiyar da hankali na shagaltar da hankali na alwabalu kuma an ka ƙara wawan ya zan azaba وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا سيتمي وما أنا عليكم بوكيل ni ban kasance mai tsaro a kanku ba fa ujbirakum in cudas wato in cilastar da ku in matsa muku in muku matsin lamba alal huda in ce sai kun shirya ni ban isa akan wannan ba to irin waɗannan ayoyin da sai kaje su malamai sun ce a'a to ai shikenan ai ba do- ba dole bane babu zancen jihadi jihadi ya ƙari a'a ga ayoyi ne makkiya kuma ba suna zancen za a yi yaki ko ba za a yi yaki ba shi yaki yana da dawabit ba mansukhiya bace dan wasu ce ai mansukhiya ce an ce wa ma ana alaikum bi wakil daga baya an ka ce qatilul mushrikina a'a wa ma ana alaikum bi wakil wannan lokacin ba su da karfi ba ba su dama ba daga baya ne an ka ba su dama kenan ba wani hukunci bane ba a ce ka ayyaki ba dama a'a can wancan lokaci ana jiran maslaha ne ta zo to kuma kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ma ana alaikum bi wakil ba cilastar da ku ba da haka kai ba a ce ka cilastar da mutane sai sun karbi gaskiya ba amma kai fatan mutane su gane gaskiya su karba abu ne mai kyau wannan aya tana da sauran bayanai ba za mu samu damar kamo su ba sai dai gobe idan Allah ya kaddar mana cikin masu rayuwa nan za mu jaburki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh